العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة وسلام على الله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان ذكر الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله وبارك الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته a kamar yadda muka saba insha Allah ta'ala za mu ci gaba karatunmu na hadisi a cikin wannan littafi mai albarka muktasar sahih al-bukhari wadda aka fi saninsa da suna a tajaridu sare li hadis jami'in sahih yau a cikin ikon Allah madaukakin sarki za mu tashi babul istisqa'i fil masjidi don an ce istisqa shine dalibin sukuya neman ruwan sha wato kenan daga sama da haka wannan babi zai mana magana ya halatta za a iya yin istisqa'i sallan neman ruwan sama a cikin masallacin juma'a ko kuma sai a musalla al'ada mun sani a musalla ake yin sa masallacin bayan gari amma kuma kwandishin zai iya warantin a yi a cikin masallacin juma'a a cikin gari ko ko ba zai yi ba shi na abinda wannan babi zai karantar da mu hadisinmu na farko daga anas dan maliki allah maɗaukakin sirke da da shi da yana magana dangane da a rajulun da zai da kalal masjida wanda biyu sallallahu alaihi wasallama ƙa'imun yaktub wani mutum ya taɓa shigowa cikin masallaci shi ke da manzan allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin masallacin yana kan mimbari yana kudu ba fasa alahu addu'a sai ya roƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a bilgaifi da ruwan sama ma'ana ya roƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu addu'a Allah ya bada ruwan sama wannan hadisi ta karara kafiran mun karanta shi a baya mun sake karanta mun sake karanta shi a baya hadisi ne ma'arufi amma a cikin wannan riwaya sai yake cewa famara aina shamsa sittan da ya ta roƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a Allah ya musu ruwan sama annabi sallallahu alaihi wasallam sai daga hannunsa akan minbari sai ya addu'a Allah ya bada ruwa kamar yadda muka karanta a baya ba su bar gurin ba face hadari ya hadu an yi ruwa aka gama kudu ba aka yi sallah suka fita a ruwa to bi riwaya da yake cewa tun da aka fara wannan ruwan ba mara ainihin shamsa ba mu ga rana ta bullo ba saboda wato kenan sama ta zama ta haɗe ruwa kawai ake yi sittan sai da aka yi kwana shidda tukun sannan suka ga rana summa da kala rajulun min zalikal babi juma'a ta dawo an yi kwana shida kan washe gari ya juma'a ne juma'a ta dawo manzon Allah sallallahu alaihi ya zo ya hau minbari yana kudubar juma'a sai wani mutum tunda nan ya zo da nikira ya tayar rajulun wani mutum a can kuma ce fi rajulun da zai da kala nan kuma ce rajulun don haka wani mutum daban ya shiga min zalikal bab ta waccan kofar da wancan mutumin ya shigo fil juma'atil muqbila a cikin juma'a wadda take ta fuskanto kenan a sabuwar juma'a wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'imun yaktub kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa wal halihi manzo Allah sallallahu alaihi yana nan yana tsaye akan minbari yana yin kuduba fastaqbalahu qa'iman wanda mutum sai fuskanci annabi sallallahu alaihi wasallam a tsaye fa qala sai yace masa ya rasulullahi ya manzan Allah halakatil amwalu dukiyoyin mu sun halaka ruwa ya yi ruwa dukiya da yawa tana halaka a gona da kuma wato gidan gidaje wankata a subulu hanyoyi fasin yayyanke saboda erosion ya sa hanyar da ake bidduruwa ya rarake su ya rarake su ya rarake su wannan na zahiri kenan ko kuma mukan fita mu nemo abinci to yanzu ba da ma fita saboda haka hanyar samu wato kenan ta riga ta yayyanke don haka fadu wallaha ka roƙi Allah maɗaukakin sarki yumsikha Allah ya rike wannan sama ta zubar da ruwan ta zubar da ruwan har yana ne mafi ƙarfinmu da haka kai addu'a Allah maɗaukakin sarki ya rike saman ta ɗan rike ruwan nasa ƙala mai ruwa yake cewa farafa a rasulullah sallallahu alaihi daihi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya daga hannayensa guda biyu masu albarka kuma qala sannan sai ya ce Allahumma hawalaina ya Allah wannan ruwa muna roƙon sa ayi shi a gefen mu ayi shi a gefen mu amma me yasa yace ayi shi a gefen mu kamar in yace a tsaya kamar akwai rashin ladabi ko sai ya ce hawalaina yawwa اللهم حوالينا اللهم لا اللهم على الاكاري Allah ruwan a yi shi a gefe mu ma'ana ba mu kar mu tsammalan da baki mun roƙa kuma mu ce yanzu ba masu a muna so dai amma dai a yi shi yanzu wato da kenan a gefe mu a yi shi alal akami akan wato kenan duwatsu ƙananan ƙananan duwatsu gajeru ba da ba manya manya ba su ne ake kira su al akam waljibal manya-manyan duwatsu suna ake kiran su aljibal Allah a yi wannan ruwa akan duwatsu kanana a yi shi akan manya-manyan duwatsu wazzarabi sannan kuma Allah muna roƙon wannan ruwan a yi shi wato kira akan manya-manyan duwatsun da cikinsu ya shi ne suna ake kiran su zarab in ka je kamar fikadin nan dab da fika za ka ga wasu manya-manyan duwatsu tudu amma kuma duya shi ne ƙasa ce ta taru tun dacin wani lokaci a cikin baucin nan za ka wasu duwatsu in an zo ana faffasa sai gadi cikin yashi ne irin wanda su ake kira su zaran wanda kuma tun daga samansa har ƙasarsa molten magma ne to wannan shine ake so kira su jibal in sun yi girma jibal in sun yi ƙanana ana kiran su al'akam to allah maɗaukacin sarki jeji kan wa'annan abubuwa ta zubar da shi wa butunan audiya sannan da cikunan kwarurruka a yi shi kowane kwari ya zo ya taru mutane a jeji za su zai su sha da dabbobinsu in ya taru mai Allah wani zai iya zubi komawa gefe ya gyara ya gyara ya dasa shinkafa da sauransu har yanzu zai zai mana amfani wa mana bitin shajari da kuma jejijjika wanda suke matsalar ciyayi bishiyoyi jeji wanda ke rukuki jeji inda bishiyoyi ne kawai su suna da bukatan wannan Allah madaukaki sarki a yi a cikin wani fankafat saboda aka sai saman sai ta yanke da zubar da ruwa ke na ma'ana sai ruwa bai daina zuba wa karajina namshi sai gashi da aka idar da sallah mun fita muna tafiya fi shamsi a cikin rana rana har ta zo har ta hasa gari babu sauran wato kenan ruwan sama da aka yi muhalli shahida nan shine wannan addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam yi a cikin masallaci ko a kuma kan mimbari to amma kuma sai dai ita wannan addu'an ta tsaye da ruwan ne ko ba ta ba ta zubo da ruwan da ruwan ba amma kuma hadisan da muka kanta baya still akan wannan din ne da akan ai ruwan don haka da addu'an tsaye da ruwan da addu'an yin ruwan duka an yi su a cikin masallacin juma'a wato kina akan mimbari saboda idan kwandishin yayi waranti hakan nan din ya halatta kenan ko yau kuma ya halatta har yanzu idan akwai matsala ko da liman yana kudu ba akan mimbari a interrupting akan abu da yake mai muhimmanci ga al'umma ba individual personal problem ba sai dai in ya zama kaman a karkashin necessity ko da individual din ne still liman yana da dama ya yi addressing ana da dama a tambaye shi yana da dama kuma ya tsaya da kudu ba ya adresin wannan matsala su da aini mame kullum shugabanni ne na al'umma shugaban al'umma kuma kullum damuwar al'umma damuwarsa ce su da kaga kenan yanzu idan har ya halatta a sami lima a kan mimbar ya tsaye da shi saboda maslahar al'umma aina ne ba za a tambaye shi ba to wani shugaba ne ya fi karfin aje da matsalar al'umma a koka masa idan maza alasasa zai tsaya a kan mimbar ya saurara kuma ya yi addu'a take don biyan wannan bukatar ko kuma ya nemo solution don biyan wannan bukatar to kaga wajibi akan duk inda shugaba yake talakawansa suka koka akan matsala lalle haƙƙi ne a kansa ya tabbatar ya nema musu maslaha wato kidan akan wannan matsala da suka kawo a kowane lokaci bayi da lokaci nasa na kansa sai dai in ya zama tilas a matsayinsa na dan adam la'alla in ya fi karfinsa shi ma dole yana bukatan ya huta zai iya programming dinsa lokaci kaza da lokaci kaza da lokaci kaza da lokaci kaza amma in ba haka ba bai da uzuri babul istisqa'i fi kotu batul juma'a babin da ke magana kan addu'an sha da fari a cikin hudubar sallan juma'a gaira mustaqbil alqibla ba tare da liman ya fuskanci alqibla ba ba tare da liman ya fuskanci al'adancin za a yi sallan istisqa'i ai ana fuskantar alkibla ko yawwa idan an yadda da sallama idan ya zo zai addu'ar yakan fuskanci alkibla har yanzu normal sallah ta roƙo ba in an je an yi abin ba liman yakan juya ya an idar da sallah ya karanta kudba yakan juya ba ya canja rigarsa ya juya ya fuskanci alkibla sannan ya addu'a ta musamman ba to yanzu in a cikin masallaci ne shi ma sai ya juya ya fuskanci alƙibla saboda al'ada liman a san masallacin juma'a shi yana ba alƙibla bayani jama'a ne suke fuskantar alƙibla ko wai wannan abin da babu muke so ya karantar da muke nan wa anhu radiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi qal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannayensa guda biyu masu albarka yake cewa Allahumma agithna Allahumma agithna Allahumma gisna Allah ka kagaza mana da ruwa Allah ka kagaza mana da ruwa Allah ka kagaza mana da ruwa malai shahid shine me addu'an da yake nan bai juya alqibla bai juya ya fuskaci alqibla ba ya rasulullah ka bana addu'a Allah ba mu ruwa Allah ka ba mu ruwa Allah ka ba mu ruwa Allah ka ba mu ruwa ya ci gaba da kuduwarsa kaga ruwayan ba ta nuna cewa sai da ya juya ya fuskaci alqibla eh wannan addu'ar ba saboda ai addu'a ce wadda take tazo ta a cikin wani condition wanda ke a little bit abnormal don haka ba sai ya fuskanci alkibla ba babun kaifa hawalan nabiyu sallallahu alaihi wasallama zaharahu ila nasi babin da yake magana akan cewa to yanzu mun ce idan a masallacin idi ne za a yi sallar juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam liman ya kamata ya juya ya fuskanci alkibla a lokacin da zai juya ya fuskanci alkibla kuma zai ba mutane baya su kuma sun sa shi a gaba ko shi kuma ya juya musu baya to ya yake yin haka a cikin wannan babi akwai hadisin abdullahi bin zaidin wanda ya kawo maganar sallar istisqa'i wanda yake murga mun karanta shi a baya a cikin inda da yake cewa a wannan riwaya din yake cewa fa hawwala ila nasi zaharahu annabi sallallahu alaihi wasallam sai juya ma mutane bayansa ko ba juya mutane ba juya baya na hausawa ba juya baya na zahiri hausan ka ce ayi wani ya juya mun baya ke kenan ya dauke wuta ko daga wuta wuta wasu ka sake kawa da gulalliya ki ba ni ba shi ke dago yawa to amma na wannan na zahiri ne wastaqbal alqiblata sai fuskanci alqibla ya ba su baya ya fuskanci alqibla ya da'u yana ta'addu'a yana ta'addu'a yana ta'addu'a sun mahawwala rida'ahu sannan sai ya juya a bayansa sai ya juya ta kenan hagunsa ya koma dama dama ya koma hagu ciki ya koma waje-waje ya koma ciki ko sun masallala na rakatai ni sannan sai mana sallara ko'i guda biyu ya ji harufi hima bilkira'a rakwai guda biyu nan da ya karatunsu a fili ya yi bai ɓoye wata gidan karatu ba wanda ya bayyana ya fito a fili ko? na? kace fa hawwala ila nasi zaharahu wastaqbala al-qiblata yad'u ثم حول rida'ahu sun masalla ko abinda mala yake sai nuna mana kenan sai da aka yi addu'ar kenan aka yi komai da komai sannan sai aka yi sallah ya muka karanta a baya sai an yi sallah ko sannan ake juyawa don haka yanzu summa a nan mai take nufi kenan summa a ka'ida tana daga cikin abubuwa da suke ba da fa'idan na farko tana ba da fa'idar tartibi na biyu tana ba da fa'idar ta'akiri alkulafa wa arba'atun abubakar thumma umaru thumma aliyu thumma a thumma uthmanu thumma ali kenan dole sai da wannan yayi sannan wannan yayi dole sai da wannan yayi sannan sai da wannan yayi ko yawwa allahumma illa iyaka malamai sun nahawu suka ce adawatul rabti wani lokaci wani yana tsayawa a matsayin wani haka ne wani ga Allah ba da kukin sarki ce wala kad khalaqnaku thumma sawwarnaku ko thumma qulna lil malaikati isjudu li adam da sujadan da aka ce mala'iku sai wa annabi adam da halittar mu mu wanne ne farko eh to amma kaga sun ma aka kawo eh wala kad khalaqnakum kowa banu adama sun ba sauwar naku sannan sai muka suranta ku to da suranta mu da halitta mu wane ne farko suranta ku sun makulna lil mala'ikati sujudu li adam sannan sai muka ce mala'iku ku yi sujada ma annabi adam to da suranta mu kuma da kuma sujadan da aka ce annabi adam yayi yawwa to kenan kaga summa a nan gurin yanzu ba aikin summa take ba tana aikin wawul adafi ne ita kuma wawul adafi la tufidu tartiba wala ta'kid ba ta ba da fa'idan jeri daga wani wai hewan dole hewanan wanda wannan dole hewanan wahu ba ta nuna wannan yauwa ita wahu kawai tana nuna kawai mai iya ne ko za tana nuna mai iya ne za a iya adafin wawu za a iya adafi da wawu akan abin da ya fara zuwa sannan wanda ya zo ko akan wanda ya zo daga baya sannan wanda ya fara zuwa ba ta abin ko kuma a hada shi akan wanda suka tafi tare duka shi wawu ba shi da wannan restriction din amma summa tana da akwai don haka inda summa ta zo ta ta ba da wata fa'ida daban kuma fa'idar za ta ba da bishkiri shikal sai a ce to summa fa a nan ba aikin summa take yi ba don haka yanzu ana summan aikin mai take kiran wawul adafi ko wawul ta maka ce man gana addu'a lillahi wa mala'ikatihi wa jibrila wa mikala fa inna allaha addu'a lil kafirina duk wanda ya zama abokin gaban Allah ne da mala'ikunsa da manzanninsa da jibrila da mikala to Allah ma abokin gabansa ne kenan yanzu sai ka haɗa waɗannan duka yi gaba da su sannan Allah ya gaba da kai eh amma kaga ya ce man gana aduwa lillahi wa mala'ikati wa rusulihi ko wa jibrila wa mikala sai ka ce to wau anan yanzu ba aikin wau take ba tana aikin aune ko yawa man gana dole lahi aw malaikatihi amina ne aw aw aw malaikatihi aw rusulihi aw jibril aw mika'ila saboda ka duk ɗaya da ka dauka kai gaba da shi Allah zai gaba da kai in kai gaba da jibrilu Allah zai gaba da kai shi shi kadai in kai gaba da mika'ila haka ne in kai magana manzanni in kai gaba da ɗaya ton in ka dauka haka ne yawwa fanki huma tsaba lakum minan nisa'i masana wa thulatha wa ruba ai ma'ana masana aw thulatha aw ruba in ka ce ka ba da kofa wawo ya zama wawon atafi ko da haka za ka iya auren mata biyu ka kara mata uku ka kara mata hudu haka ne to sauraka yanzu wau a nan kenan aikin au take sauraka adawatin rabbi ake kira su to ta nubu ba duha an ba dai akan wakallahu yanzu abin ya gudu to ba ji Allah babu raƙil imami ya dahu fil istiska babin da yake magana idan liman ya zo zai addu'an sha da fari yana ɗaga hannunsa sama hadisin farko ruwaya daga anas dan malikin Allah wa daga tarke dai da shi yake cewa ka kana nabi sallallahu alaihi wasallam la yarfa'u yadayhi fi shay'in min du'a'ihi annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani abu na addu'a da yake yi da za ka ga ya ɗaga hannunsa sama illa fil istisra'i sai dai in addu'ar sha da fari yake to nan kan yana daga hannu fa innahu yarfa'u yakan daga hannunsa hatta yura bayad ibdihi har sai an ga farin hamatarsa to daga yazo addu'ar sha da fari yakan daga hannunsa haka haba har sai hamatansa wato kenan ta bayyana mun bayyana wannan kana hadisi akwai dogon bayani da malami suka yi a kansa na farko suka ce hadisi ne amun amma abin da ake da shi kasun ko ya zo da generalization amma kuma specific ne yauwa ko dai mu ce annabi sallallahu alaihi wasallam baya daga hannunsa wato kenan sosai a komai sai dai a sallar istisqa'i saboda ai ta bayyana mun karanta a baya a dutsen safa ya fuskanci ɗakin ka'aba ya ɗaga hannunsa ya yi addu'a a dutsen marwa ya fuskanci ɗakin ka'aba ya ɗaga hannunsa ya yi addu'a a wurin jifan jamra ya ɗaga hannunsa sama ya yi addu'a akwai wurare da suke nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗaga hannunsa ya addu'a kuma duk hadisi ne da suke ma'arufai kuma sahihai ko yawa don haka kenan yanzu wannan wato kenan nufin kenan annabi sallallahu alaihi wasallam baya daga hannunsa dagawa mai tsananin da har sai an ga hamatarsa sai dai in salatul istisqa'i ne amma in ba salatul istisqa'i yakan daga hannunsa daidai gwargwado mun fahimci wannan so da haka yanzu kenan kaga hadisi ne amun lakin yaradu bihi alqas yawa babun ma yi ƙalu idame umtarta sama'u haka ne idan umtarta sama'u ko idan umtarat to tagadiru shi na sama'u kenan in sama ta zubar da ruwa me ake cewa an yi ruwan sama ko ko kuma in za a yi ruwa kenan idan umtarat idan zama za ta yi ruwa sama mun ga alama za ta yi ruwa ruwa zai zuwa to sai a yi addu'a to me ake cewa na na aisha allah maɗaukakin turki da da take cewa manzan allah salasala kana izara almatara idan ya ga ruwan sama yana sauka ko kuma zai sauka ko kuma ya sauka yakan ce allahumma sayiban allah maɗaukakin sarki muna roƙonka wannan ruwa ya zama mai daɗin sha mai daɗin mu'amala na fi'an ya zama mai amfani ya ga ruwan sama zai sauka zai ce Allah muna roƙonka ruwan nan da za a saukar mana da shi a saukar mana da shi sayyiban nafi'an yawa mai daɗin lamari mai daɗin mu'amala mai kuma amfani a gare mu domin ruwan sama yana iya cutarwa yawa kaga ai a baya sai da yazo na cewa Allahumma hawalaina ko Allahumma ala al-akami wal jibali waz zarabi yawa ta haka tun da yanzu an fahimce yana barna da an gan shi yana kokarin tafowa sai a ce allahu musayiban nafiyan allahu musayiban nafiyan allahu musayiban nafiyan kenan kaga yanzu an yi taking precaution ko why prevention is better than cure to hakan nan ne don haka kenan kaga kuma wani hadisi na karantar da mu duk lokacin da mutum ya hangi matsala za ta taso to yi addu'a tun yanzu haka ne yawwa hadisin kudisi Allah madaukakin sarki yake cewa menene ta'arraf ila Allah fi raqa ya rufa fi shidda yau kar sai shidda ta zo kace zaka yi addu'a ko yanzu ka saba da yin addu'a lokacin da shidda bata zo ba da shidda ta zo sai Allah madaukakin sarki sai nuna sanayya da kai oke dama kana addu'a kafin matsala ta zo to yanzu matsala ta zo ta kai addu'a Allah madaukakin sarki ya san kada ma kai dama mai addu'a ne sai wato kina amsa maka اللهم صيبا نافعا باب اذا هبت الريح babin da yake magana to idan iska ta kado fa rihu guguwa kenan ko yawa rihu daban riyahu daban a ibarori na alkur'ani in ka ji an ce rihu to matsala ce riyahu to rahama ce ko yawa wala zai arsara riyaha sai ce maka nushiran bai ne da rahamati ko bushiran bai ne da rahamati amma in an ce rihu sai a ce fiha azabun alim to da miru kulla shay to to kaga saboda haka yanzu rihu ake magana anan ba riyahu ba ko to in yaga alaman guguwa ta taso annabi sallallahu alaihi wasallam in ji Anas dan Maliki yake cewa kanatir rihu shadida in iska ta kasance ta kado mai tsanani idza habbat in ta kado urifa zalika fi wajhin nabi sallallahu alaihi wasallam jama'a suna ganewa wannan a fiskar annabi sallallahu alaihi wasallam suka gane idan ya ga alama iska za ta yi tsanani ya ake gane a fiskansa ba da kwanciyar hankali hankalin sai kan tashi yakan nuna damuwa yakan nuna sau da aishi uba ne a mutane uba ne na al'umma duk abin da zai so ya destroying din al'umman ka ba za ka ji daɗi ba matsayin ka na shugaba min al'abi ahana bal min al'ummi arhamu ya fi tausayin mu akan yadda ubanmu yake kai ya fi jin kanmu akan yadda uwarmu take jin kanmu sauraka shi yasa hankalin sa wato kenan yakan tashi to yanzu wannan a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ne haka take faruwa lokacin da mutane yawancin su duka mutanen kirki ne sai dai in wanda ba musulmai ba to ya kake tsammanin zamanin mu yanzu adawa da suka ga iska suka ce haza aridun munduruna aka ce a'a bal huwa musajaltun bihi kaga ta zo ta halaka su to yanzu muwa muna sabo kaca-kaca in iska guguwa ta taso wa haifi cancanta ya damu ku duba irin karfin iskar ma irin ta zamanin da ake wa amerika nan da sauransu ko iska ku duba da irin tsarin da amerika suke da shi da su amma iska in ta zo irin walakanci da take musu ta fi ruwan sama barna in ta zo akwai shekarun baya sai da aka zo ana bin iska da jirgin sama ok wudan wuta ne a shigo wuta ne guguwa wuta ne ta zo take cin jeji take kona ana zuwa ana zai iya iyo ana eh eh hurricane ana watsa mata ruwa da sauransu to duka dai Allah mu da kuke zargi na da hanyoyi wanda zai iya kama mutane daban-daban don haka idan irin wannan abin ya taso annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna damuwarsa min babi aula a ce wato kenan mu muka fi jin tsoro idan irin wannan abubuwa suka taso kun fahimci wannan yawwa babu kawai nabi sallallahu alaihi wasallam a nusirtu bisaba wannan babu yana ne a kan magana annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa nusirtu bisaba allah maɗaukakin sarki ya taimaka min wato da dan da iskar da ake kiranta iskar saba iskar saba wa'u haka ne an taimake ni mana Allah maɗaukakin sarki ya aiko iska da take cewa saba sai ta zo to my advantage sai ta taimaka mun kenan haka ne yawwa ganin Allah ya taimake ka da wani abu ya halatta zaka yi cewa Allah ya taimake ni da abu kaza hakan din ne to a cikin wannan babu riwaya na farko hadisin Abdullahi dan Umar daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma barik lana fi shamina ya Allah sham ɗinmu Allah maɗaukacin sarki ka musu albarka o na tsalaki hadisi? ok an ibn abbas ko radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qal nusurtu bis saba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya taimaka min da iskar da ake kiranta wato kenan iskar saba iskar da take tashi a wannan wa uhlikat adu amma adawa an halaka so bid daburi da wata iska da ake kiranta dabur to iskoki kala biyu ne yawanci da malaman daure suke fassara iskar saba nasimu saba iska da take fitowa da asuba da aka wani malamin ba girmin ne yake cewa ɗaya daga cikin manyan malaman daular borno ke cewa nasimu saba in ji ta rab'an bi kukawa wa gadar ta mafin rab'i min mutaraddimi lokacin da suka je suka yi yaƙi da kafirai a kukawa ta maiduguri suka ci nasara da haka ya aiko wa rika a kawo wa khalifa cewa sun je sun yi yaƙi yake cewa iskar asuba kaga iska mai kawo labari mai daɗi kenan in ji tirab an da kukawa wato daga kukawa suka tashi kenan suka je suka yi yaƙin in kin zo gidajen kukawa ko kika samu mutanen to ki ce musu bi anna azimul man jalla sana'uhu cewa Allah mai girma da daukaka ya taimaka mana mun ci nasara akan kafirai na ba girmi saboda haka kenan iska mai sanyi ta asuba ita ce kike jin nasimarsa ba amma guguwa wadda za ta zo ta halaka mutane irin wadda aka aka adawa da su ita ce ake kiranta addabur mun fahimci wannan yawwa so da ka ce dabur an san ta halakarwa ne saba abin nan da haka wani wakar ma ake kiranta nasimus saba wakar da aka yi ta wato ke da sunan nasimus saba yana alama da kuka zuke yana amfani da wannan iskan nan ya taimaka musu ko yawwa yake cewa babu makila fi zalazili wal ayati wannan babu zai magana akan abin da aka yi maganganu a kansa dangane da zalazil shine girgizan kafa earthquake zilzila guda daya zalazil shine wato kenan girgizozin kasa wal ayat in an ce ayat kuma shine wato kenan duk wani aya duk wani abu da zai zo abnormal ya dauki hankalin mutane wani shi na kikinsa aya ko kwanakin baya shekarun baya ku tittire a nan gefen dambandin na ya tashi migi a tsaye bushashen ice kawai aka gaisa ya tashi ya tsaya ya kafa a kafarsa kaga wannan aya ce daga cikin ayoyin ubangiji to idan irin wa'annan abubuwan so faru ya ya kamata ya zama kwandishin din mutane mutane su koma ga abin su mai da shi abin bauta ko kuma idan kuma zigzag ta zo girgizan kasa me ya kamata ya zama kwandishin din wata kenan mutane haka ne shi na hadisin da muke karanta wannan abdullahi dan umar yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa allahumma barik lana fi shamina ya allah addu'a muke yi sham din mu allah ka mata albarka wa fi yamina yamanina yaman din mu ita ma allah madaukakin sarki ka mata albarka kenan yanzu nan suna kaddara kansu in ka ce sham ko yaman kana kaddara kanka a makka ne daga makka ina ne yamin ina ne shimal damanka da wato kenan gabatinka sauraka wanda suke yamin suna yan yaman kenan wanda suke shimal suna yan sham kenan ko to da yaman yaman ai yaman kan har yanzu yaman ake ce mata ko yawa da sham sham kuma ita ce siriya ta yanzu to daga da sham da siriya allah maɗaukakin sarki kai musu albarka wani addu'a ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya laita na ilama a ce ma muna ciki ko lokacin sunan dan ban bai bayyana ba eh ko nigeria nigeria ma bata bayyana ba wani lokacin to allah sa muna cikin addu'a qalu sai suka ce wa fi najadina ya rasulullahi a mana addu'a a najad ma najad ɗinmu ita ma mata addu'a ya rasulullahi a mata addu'a ƙara sai sake cewa allahumma barik lana fi shamina wa yamanina ai wa fi yamanina ya allah ina addu'a ka yi albarka a sham ɗinmu ƙasar sham ɗinmu da ƙasar yaman ɗinmu duka sadaka ga lokacin mutanen makka kasuwancinsu yaman sham ne ko yawwa da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi musu addu'a a wayannan mutane kalu sai suka saki cewa wa fi najadina ya manzon Allah najad din mu ma a sa ta addu'a kaman can da yake cewa rahimallahu almuhalliqina ko Allah kai rahama a masu tarkwabo Allah sai suka ce wal mukassiri eh masu sosai ma abu sai zaka ce rahimallahu almuhalliqina sai ya rasulullahi zai ce to wal mukassiri ne din ba shi kina nan na lafiya ba to nan ma suka ce suka sake cewa wa fi najadina najad din ya rasulullah ita ma a mata addu'a kala sai yake cewa hunaka azzalazil azzalazil ai can din akwai wato kenan girgizar kasa kace kace da zai faru wal fitanu akwai fitintunu da za su bayyana a gurin wa biha yatlaw qarnu shaytan kuma annan ne wato kenan kan shaytan kafansa zai bayyana kan shaidan kafansa wato kenan zai bayyana kenan yanzu ya kawo hanzarin da ba zai yi addu'a a najar ba kenan haka ne ya kawo hanzarin da zai ba zai addu'a wato kenan a najad ba mun bayyanci wannan yawwa saboda zai iya yiwa ya ce sai malamai suka ce to da ya ce akwai zalazil girgizar kasa zai iya zama hissan ko ma'anan girgizar kasa ta zahiri earthquake volcanic eruption da kuma yake cewa zai iya yiwa zai faru a gurin zai iya kuma girgizar kasa ta fitina kaca-kaca wato kenan da musifu da matsaloli da tashin hankali kala-kala su za su iya bayyana wato kenan a wannan gurin a wannan lokacin mun bayyana wannan don haka suka ce wannan kenan sannan na biyu suka ce zai iya yiwuwa wannan najar ɗin da take cikin ƙasar saudi arabia shi ake nufi saboda lafazin ya fi kusa da zahiri amma kuma akwai wata najad a cikin iraki sauraka ita kuma fitintunu sun bayyana zahiri a cikinta masu yawa kuma girgizar kasa ya faru kuma akwai wasu hadisai da suka ambaci sunanta ita ma najad din ta cikin iraki don haka yana iya yiwa wannan najad din ake nemi don haka yanzu probability zai zama guda nawa kenan guda biyu ko dai najar ta saudi arabia ko najar ta iraki sannan probability na uku shine duk guri mai tudu ana kiransa najar za ka ce makanin anjadi guri wanda yake mai tudu so da duk guri da dutse ya yawa wato kenan zai iya zama wato kenan hadisin yana nufin nan wallahu ta'ala ala wallahu ta'ala ala babu la yadari mata ya ji ulmataru illallahu ta'ala wani babu yana magana akan cewa in banda Allah maɗaukakin sarki babu mutumin da ya san raushe ne ne wato kenan ruwan sama zai zo shi a cikin wannan babi ruwaya daga abdullahi dan umar Allah maɗaukakin sarki da shi ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafatihul ghaibi khamsun yan makulayen gaibi guda biyar ne la yalam ha illallah babu wanda san inda dan makulayen suke ballanta na ya je ya dauka ya bude ya ga gaibi in banda Allah madaukakin sarki la ya'lam ahadun ma yakunu fi gadin babu mutum ɗaya da ya san abin da zai faru gobe gobe tana nan ko yawa so da gobe me zai faru immediately karfe نعم وعليه الشوار إن شاء الله تغني الأدعاء إن شاء الله ما شاء الله ما شاء الله babu wanda sa abin da zai faru gobe sai dai Allah madaukakin sarki wo yau a ce gobe gobe yana iya akwai abubuwa normal wanda suke faru a kowace rana yana iya kana da program ɗinka amma ba lalle ne dole su faru a yadda kake bukatan ba ko ba ce misali gobe karfe tara da minti uku me zai faru dot a wannan lokacin babu wanda zai iya faɗa karfe kaza da minti kaza ko kuma gobe wani zai mutu ba wanda zai san wanda zai mutu gobe ko kuma gobe za a yi wani ba wanda zai san ko gobe mota za ta faɗi ba wanda zai sani akwai abubuwan da suke faruwa na yau da kullum da za mu yi hasashe za su iya faruwa kuma Allah zai basu su faru in ya ga dama zai iya kuma canja alƙiblar al'amarin don haka ba wanda ya san abin da ya san actually abin da zai faru a gobe sai Allah madaukakin sarki wala ya alamu adu ma yakun fil arham babu wanda ya san abin da wato kenan zai kasance a cikin wato kenan mahaifiya mahaifa a cikin mahaifa babu abin da zai kasance a cikin mahaifa ga mahaifa mace tana da mahaifa misali tun daga ran da aka haife ta tana mace tana da mahaifa ko haka ne malam ko kuma sai ta girma mahaifar take zuwa to me zai kasance a cikin mahaifar ta in ta girma ba wanda zai ce maka gashi eh kadara zamanin ya zo da lokacin da zaka iya sakanin ka ga me yake ciki in ya kammala halittarsa to amma ko da farkon halittar lokacin da yake jini ba lalle ne wani abu indicator da zai iya nunawa ba ballanta na matan da nan ya ce wala ya alamu ma ya kunu ba wanda san abin da zai kasance kaga yanzu bai kasance ba ga matar da an haife ta kuma ta girma la'alla masauran shekara daya ko wata daya daura mata aure amma menene zai kasance a cikin mahaifinta na adadin 'ya'yan da za ta haifa da wanda za ta farar babu wanda zai kasance ya sani amma allah maɗaukakin sarki ya san wannan ko wala ta alamu nafsun maza taksibu gadan babu ran da ta sa abin da za ta tsorurta gobe gobe in allah ya kai mu gobe me zai faru da kai me faru da zake me zai faru da ni babu wanda ya san abin da zai faru in reality sai dai allah maɗaukakin sarki sai dai za mu iya hasashe mu ce kaza zai faru hasashen namu kuma zai iya zama reality in Allah ya ga dama ya tabbatar da shi za a iya samu kuma canji idan kuma Allah maɗaukakin sarki bai ga dama tabbatar da shi yadda muke hasashen ba kuma ta dare nafsin bi ayi ardin tamut babu ran da ta san a wace kasa za ta mutu a wace kasa za ta mutu ko yana iya yawa mutum adam ba aka haife shi amma in mutu sai ka ga shi ya tafi wani gari shikenan ya dauki kansa ya kai gawar da kansa haka ne ya je gida a can ya mutu a can ko yana tafiya a mota ya fadi a can ya mutu a can kawai akwai wani kani na da ya tashi ya tafi lagos ya tafi a hanya suka fadi ko musamman ya mutu ba sai bayan kamar wata da wani abu garin ma ba za ka iya pinpointing gari ka zane ko ina ne kabarin sama wadda shi ne balarabe yake cewa ila hatafi sa'a kadami ara kadami ara kadami ko malaman balaga wai kafata ta dauke ni ta kai ni zuwa ga halakata a ba kai ka taka da kanka ba akwai wani dalibin mu da kansa ya taka ya shiga daki abin FMC a dare za a yi masa operation da kansa ya taka ya shiga aka ji aka lallaba masa abu aka yi abin daga zuwa suka kwanta da shi za a yi masa operation ko suka sa masa ruwa ne ashe ruwan da suga shi kuma yana da diabetes kuma ba a yi abin nan ba minti goma sha biyar ya tafi da kafarsa wallahi ya tashi kaya shiga ka gani kai da kanka za ka biya kuɗi ka je ka yi mutane nawa ne suka sayo mota da kansu motan ta yi sanadiyan halakarsu ila hatafi sa'a kadani kafa ta ta taka da kanta ta tafi zuwa ga halakata to haka sai yake zarge ce ara kadami ara kadami ina ga kafa ta ita ce ta zubar da jini na ita ta halaka ne sauraka bai san ina ne zai tafi ba ashe ya tafi zuwa ga halaka ba abin nan ba wurin da ba dawowa wata da rikasu bi ayi ardin ta mutu wata da amini bi ayi ardin ta mutu wa ma dari ahadun mata ya ji'u almatar babu wadun da ya san lokacin da ruwa zai zo shi babu mutum da ya san lokacin da za a yi ruwa bidabdi karfe nawa za a yi ruwa ko sai Allah madaukakin sarki yana iya yawa Allah madaukakin sarki ba mu aran ilimi a cikin iliminsa yawwa mu yi hasashe weather focus a ce zai faru lokaci kaza bana cikin ilimin Allah madaukakin sarki ya gutsura wa ma utitu min ilimi illa qalila duk da haka zai iya yiwuwa ya zama ba hakan din ba zai iya yiwuwa ya zama ba hakan din ba ya wuto kuma ba wanda ya san lokacin da zai faru sai Allah madaukakin sarki mu ci gaba da kitabun Husaini lokaci yayi to alhamdulillah zamu dakata anan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sallah ba mu ikon aikatawa abinda muka kuskure Allah madaukakin sarki fahimtar da mu kuskure ba mu ikon gyarawa kuma yafe mana